إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا تقص كوة شعبان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا دليه حدود أربعين شدة wanda daidai da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan wannan shine karatunmu na nawa kenan na takwas malam ya ce warawa ibnu abi duniya malam dan abu duniya ya rawaito malam da abu duniya wani malami ne da shi ma aka yi nan da shekara dubu da wani abu da suka wuce babban malami ne yana da littattafai wanda ya rubuta game da wato dukkan matsalolinmu na rayuwa gaba ɗaya ya rubuta littattafai a kansu da za a zanji karanta ma mutane littattafan da ya rubuta wala da mutane sun gane addini da kyau kuma da mutane sun koyi addini da kyau kuma da sun gane ina ne rayuwarmu ta duniya ta sa gaba yana littattafai masu kyau sun kai wajen littafi hamsin da ya rubuta daban-daban a ta yadda za ka kasuwanci yadda za ka nemo kuɗi da yadda za ka cin riba da yadda za ka yi da kuɗin duk ya rubuta littattafai da yadda za ka zama da matanka ko matarka da yadda za ka zama da ɗiyanka maza ko mata da yadda za ka zama da uwayenka da makwabtanka da ‘yan uwanka na jini, da ‘yan uwanka na addini, duk ya rubutu, da yadda za ka dogaro da Allah. Littattafai ne masu kyau, kuma ba wai tsarin shi ba ne, littattafai ne da ya rubuta a kan hadisan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. To haka ne ba wai sun yi alkur'ani ba littattafan shi, balle wani ya ce ai alkur'ani ma ya isa. su ma alƙur'anin ne domin sharhi ne bayani ne na alƙur'ani mai girma kuma alƙur'ani mai girma shi ma yana son gwani ƙwararre masani game da shi wurin karantar da shi shi ne magani yake yi amma yana buƙatar wanda ya iya yanzu ma in ka shiga farmasi aka sa ka farmasi aka ce ka ɗauki maganin da kake so kuma kai ba ka yi karatu ba baka san sunayen magani ba wani za ka ɗauka yan wani ka za ka farmasi a ce ga maganin nuka nan kuma kana rashin layi a ce zaɓi wanda kake so ka sha saboda ciwon ka wani za ka sha wani za ka ɗauka ka sha kuma kaga duk maganin nukan nan duk maganin nuka ne masu amfani amma suna buƙatan masaninsu da za a cewa ga wanda ya dace da ciwon ka da haka alkur'ani yake shi qur'ani magani ne amma yana buƙatar waye sai shi mafi yawan duniya yau mutanen da suke koyar da alkur'ani ba san shi ba sanin da ya kamata ya amfani al'umma inda haka nan ne to da al'umma sun gyaru kwarai ga yadda ake musu lugudan ayoyi da alkur'ani mai girma kullum dare da rana karantawa ake Saraka yana buƙatar gwani masani game da shi. Muna ganewa ko? To da haka kenan su ma dole ta tafi haka suke. Ba wai ka ɗauka ka fassara shi ne ba, ka koya ka iya. Sai ka iya sa'an nan za ka koyarwa abin ya amfani mutane. Kuma ka fa zafi talibu wal matlub. Kai mai koya dama baka sani ba. To waɗanda kake koya ma su ma za su kasancewa. kaga ba abin da za a sani kai baka sani ba ka koya ma wani aihuwa guzuma ce da kwance Allah ya samu dace da haka wannan malamin ibn abi duniya yana da littattafai da dama ya rawaito annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ba'ata aba musa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiki abu Musa Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari sahabban annabi ne alaihi salatu wassalam yana cikin ɗaiɗaikun sahabbai waɗanda suka iya suka ƙware suka gwanance game da karatun alkur'ani wanda wata rana yana karatu a cikin gidan shi da daddare manzo Allah ya zo zaya wucewa sai manzo Allah ya zanna bayan katangar gidan shi sai da ya kara karatu sannan manzo Allah ya tashi bayan gida ya zane na sauraron karatun Qur'ani sai da sai manzo Allah yake gaya mishi cewa na ji ka kara karatu jiya na wuce gidanka sai na tsaya ina saurare sai da ka kare na tashi na tashi saboda yadda yake karatun Qur'ani to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ala sariyatin abu sa tawaga karama ta yaki sojojin da aka ɗauka ba tare da shugaba ba, ba tare da shugaban ƙasa a ta yi yaƙi ba, su ake ce masariya. Bilbahar a cikin teku. Ba hata fa bihim hatifun sai wani mai ɗaga murya ya ɗaga murya da su. Ya alal Madina, alhitafu shine ɗaga murya. Murya ta tai da tsawo. yasa telefon da larabci ake ce mai alhatifu mai kara mai tahiya nesa murya shi tahiya take nesa ko ba haka ba yanzu daga nan sai ka kira wanda ke amurka ku hira kai kana maradi shi yana amerika ko ka kira wanda ke cana ko rasha ko ka kira wanda ke kudancin amurka wanda ke arewacin amurka yana brazil sai ku hira ko yana cuba sai sai ku hira da shi ko yana kasan mashaya yana jamaika matan suna shaye-shayen sai ka kira su ko ba haka bane to shi yasa da larabci ake ce mai alhati saboda yana daga murya ta nesa to fa hatafa bihim hatifun sai wani mai ɗaga murya ya ɗaga musu murya ya ƙara ya ce ya lasafina ya ce ya ku mutanen kwale-kwalo kifu ku tsaya ukhbirkum in ba ku labari bi qada'in qadahu Allahu ala nafsihi da wani hukunci da Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta shi ga zatin shi anna cewa lalle man affasha nafsahu duk wanda ya kishirwantar da kanshi yaumin har a cikin yini mai tsananin zahi kana haqqan ala Allah ya kasance haƙi ne ga Allah subhanahu wataala an yurhiyahu Allah ta'ala ya kosar da shi ya bayar ruwa sai ya koshi yawmal qiyamati ranar alkiyama bara duk wanda ya azumi duk wanda ya azumi to Allah subhanahu wataala sai ya shayar da shi ranan alkiyama ruwa sai ya koshi lokacin da mutane suke cikin kishirwa amma kai tunda ka yi azumi dan Allah Allah subhanahu wataala zai shayar da kai ba za ka ƙara kishirwa ba saboda tsayuwa ce za a yi mai tsawo ba ba kwantawa ba ba faduwar rana ba kwana ana tsaye ba riga ba wando ga rana kusa ba inuwa ba a durkusawa ba a zannawa a huta ba a magana kowa ya yi cit ba wanda yake magana la yamlikuna minhu khitaba magana ma ba su mallaka daga Allah ba Allah bai ba su damar su yi magana ba kowa zai shiru ai shiru ana jiran hukuncin Allah lokaci mai tsawo wanda aka ce yana iya kaiwa shekaru arba'in in shekarun duniya ne ba ci ba sha ba tsugunnawa ba hutawa rana ba ta faduwa ana tsaye a wannan rana duk mai imani ubangiji Allah subhanahu wata'ala zai shayar da shi Allah ta'ala zai shayar da shi shayarwa ta sarautar Allah mutum ya ji kawai ba ya jin yunwa ba ya jin kishirwa ba mutane suna ta ƙara ba wanda zai mutuwa kuma mutuwa ta ƙari ba a ƙara mutuwa an tashi walil bazar riwayan bazar kuma yace fi yaumin sa'ifin duk wanda ya kishirwantar da kanshi a cikin wani yini wanda yake sa'if mai zahi kuma nasa daya alhar shine alharara tsananin zahi ko zahi as-sa'if kuma daga saif ne rihlatar shita'i wa saif sa'ib yini mai zahi da duk wanda yake shirwantar da kanshi domin Allah saqahu Allah Allah ta'ala zai shayar da shi yawmal atashi ranar da ake jin kishirwa walil bayaqi imam al bayaqi yana da riwaya an aliyin daga sayyidina ali marfu'an marfu'in hadisi man manahu siyamu duk wanda azumi ya hane shi min at-ta'am daga abinci da sharab da abin sha at'amahu Allah min thimarin jannati Allah ta'ala zai ci da shi daga iyan itacen aljanna iyan itacen aljanna wanda ba irin na duniya bane wa fakihatin kathira na'am ‘yan itace ne masu yawa, masu daɗi, ba su ruɓewa, ba su da ɗaci, ba su da tsami nunannu ne, duk wanda ka ɗauka nunanne ne mai daɗi. Wasu ƙahu kuma Allah ta'ala zai shayar da shi min sharabiha daga ruwan aljanna masu daɗi. Wa zakar ibn abid duniya, ibn abid duniya ma ya faɗa cikin littattafan shi a nanasin daga Anas Marfuan. as-sa'imuna annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu azumi yanfahu min afwahihim rihul miski turaren almiski ne yake tasowa daga cikin bakunansu masu azumi ranar alkiyama suna bude bakin zaka jimi bakinsu kamar turare ne ke hitarwa kuma turaren mai daɗi na almiski wato za'u lahum kuma za a aje masu ma'idatun ta bincike da abinci tahta al'arshi ƙarƙashin al'arshin Allah. Ya kulu na mina, za a yi ta aje masu, suna ta ci daga wannan abincin da aka aje masu bisa tebur a cikin aljanna wannan su fil hisab. Ana kowa cikin gidan shi ba wai riguga za mu yi haka ba, kowa cikin gidan shi ga abinci nan. Aljanna da kaso abinci za a kawo. da ka bukace shi za a kawo maka za a kawo maka babban tabir cike da abinci tabir babba da warante-warante manya guda saba'in kullum kowane yana dauke da kayan daɗi kala-kala guda saba'in kazanna za ka lashe abinka gaba ɗaya da na farkon da na ƙarshe duk daɗin su ɗaya cikin bakinka yadda ka ji daɗin waranti na farko haka na saba'in daidai za ka jin daɗin shi ba kamar na duniya ba kana ci daɗi na ragewa saboda kana ci yana kin sanka cikin daban ne gishe ka to daɗin shi ya rage to shi na aljanna yadda ka ji daɗin horanti na farko ɗaya biyu uku na saba'in ma haka za ka yi in kana so ma sai ka lashe horanti saba'in wanda ya ce horanti saba'in duniya ai shi kenan sai ya ma fashe ba magana ya mutu ba fashewa za ya fashi ma shi kenan an mutu a waranti guda ana iya ci biyu ma akwai wanda za a iya cin shi uku ma wani yana iya gamawa da su in mutum na da lafiya ai yana iya cin abinci da yawa tunda ana samun mutane ɗaiɗaiku wanda za ka gaira cin tsagi na rago a zama dai kawai daga tsaye ma ba sai ya zanna ba akwai mutumin da da dadewa na shekara talatin da suka wuce na sai zai zo wurin masu nama ya sai kafa ana yanka mashi gasashe kayan a kare har ma ya kusa canye namu kakan an kara mi zai karawa zai akwai su da kuma wanda ragon yana iya canyewa gaba daya kuma a kawo mai kwalaban lemu da yawa dai ya gama amma dai suran nan ba su da yawa amma aljanna da haka take aljanna kowa lahiya lawaki cikin kowa ya bude Allah ya bude mu kowa ciki ya ta zubawa bai cika ko ba ka jikinka bai karuwa irin wannan yayi nauyi saboda kana shan dadi haka Allah zai tsira maka jikinka daidai ba wahala aljanna ba jikinka ya nauyi ba ka ci kayi teɓa ko ina in za ka tashi sai da nishi zama ma sai da dabara duk daɗi ya jawo maka wannan aljanna ba wannan kaga daɗin duniya ya zama mai wahalar duniya tashi wahala zannawa ma wahala ga wani jiki ya mai yawa saboda shan daɗi ba ma ya sallah daga tsaye in ya yi tsayin to ba ya yi sujad ruku sai dai ya zanne bisa kujera to aljanna babu wannan Allah ka ba mu aljanna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane na cikin aljanna fa suna ci wasu kuma na can basu ketare ke wurin hisabi ba ana tana musu hisabi saboda sun tara abubuwa da yawa ana can ana ta lissahi an tsaida su so kuma waɗanda ba mai hisabi ba sun samu sauki wurin Allah tuntuni suna aljanna suna ta cin kayan aljanna wancan na bisa hanya wa anas marfu'an an karbo kuma daga anas marfu'i inna lillahi mi'atan ma'idatan kai lalle Allah subhanahu wataala yana da ma'ida ma'ida shine kabaki shine tabir tabir cike da abinci shi ake ce ma ma'ida yanzu wannan ba ma'ida bane saboda bi saluloli ne saman shi za zama ida sai an dora mana abinci nan nan nan biredi nan kaji nan wane ne nan duk gasu nan to sai zama mi ta ce mai ma'ida amma tabil ne amma saboda ba da abinci ya zama to mi ya zama to tarabeza ne tarabeza saboda mi babu komai a kan shi da sai wannan wannan kuma ba abinci bane wannan kayan daɗi ne kawai ba abinci ba sai ta yi daɗi sai ka ci ka koshi ka nemi shayi yanzu wannan in akwai yunwa yana shawuwa za ka kayan ka ƙara karatu kana ta ganin wasu abubuwa saboda cikin ba komi kuma ka sha mi ka sha shayi to Allah ta'ala yana da cikin aljanna yana da ma'idatan yana da abincin da ya tana daga 'yan aljanna lam tara mitlaha ainun ijiya bata taba ganin irin ta ba wannan taballin abinci ijiya bata taba ganin shi ba ya ko a nan duniya ma akwai abincin da in ba shiga kake cikin kasashe ba ai ba za ka gan shi ba in dai kana maradi ba za ka gan shi ba in kana afirka ma ba za ka gan shi ba sai ka keta hazo sannan ka ga abinci ga yanan ko ba haka ba kaga abinci ga yanan mai suna abinci wani abincin ma sai ka ji tsoron taba shi menene baka sani ba sai ka ga masu shi sun ɗauka suna ci ka ce to bari kai ma ka ci to ballantana aljanna a duniya ma aka samu haka lam tara mitla ainun ijiya bata taba ganin irin wannan abincin ba walam tasma udhunun kuma kunnuwa ba su taba ji ba kamar da su malan can yan kasashen da suke da harakoki mu muna da harakokin da rena muka ba su da irin su mu mun rena ne saboda mu komi na mu kushe shi muci wallahi dan wake ya sha mai da yaji turawa sai sun ce na muka samu shi laraba ma amma mun rena mu komi na mu ba mu san shi yanzu nan ka gyara mai dawa ya caba dan wake ne gargajiyar ka ce abincin ka sanya ne aka hada shi kenan kuma duk wani hada da za ka yi baka sanya aka hada shi ba me ya cikin kai ki karbar shi amma dai kuma kai ka hisan mi ka hisan shi da naka tuwon dawan nan baka in ya sha miya mai kyau ba haraka ce kuma dumin rena walam tasma udhunun kunnuwa basu taba jin labarin shi ba wala khatara kuma bai taba gittawa ba ala qalbi bashar akan tunanin zuciyar dan adam ba la yaqudu alaiha ita wannan kabakin wannan tebur din da aka cika da abinci babu wanda yake zannawa akan wannan tabul din ya ci abinci illa sa'imu sai masu azumi kawai kaji to kuma da ma ita aljanna haka nan take da abin da ke cikin ta abin da idanu bai taba gani bane abin da kunne bai taba jin labarin shi bane abin da zuciya bata taba tunanin shi bane wa an ba'd salaf an karbo daga sashen magabata qala yace balagana labari ya zo mu annahu cewa lalle yudaw lahum cewa yan aljanna ana aje masu ma'idatun ana aje masu tabul cike da abinci ya kuluna mina suna ta ci daga wannan tabal din na abinci wannasu fil hisab mutane suna wurin hisabi mana wasu mutane na can ana masa hisabi ba su ƙetare ke wurin ba su kuma tuntuni ma sun wuce ke har sun shigo aljanna kama a duniya ne zaka ga wasu wurare in kuka yi tafiya tare wani ya wuce ke da sauri wani kuma an tsaida shi musamman ka shiga wata ƙasa ga wani ya wuce wani kuma ya yi kama da wani ɗan ta'adda sai ya sha wahala ya wuce ki hutun tuni kun wuce ki har kun zo otar duk kuna ta huta shi yana can ana ta dibawa ana ta bincike kuma wata shekara da na je sudan abin nan an dai milkins tsayata ta kusan ƙarshe na ta da doya doya dai wannan wajen guda shidda wani ya bani ya ce in kai ma wannan uwan shi da ke ci aka naɗe ta cikin abin na aka bani kowa sai da ya wace sai da aka bani ni kaɗai cikin hidin jirgi ana ta bincike menene wannan abu ba san ta ba duk wanda aka kira cikin su masu ma'aikatan wurin sai ce bai sani ba duk wanda aka kira ce bai sani ba bai san ko menene ba haka ake ana ɗan tsokana ana jin tsoro ta ce bambuci a caka a caka bika haka a ga ta lice a ce mene na ce abinci ne abinci ne na mai ce da ko ga dankali haka yake kalshe shi ake yi ko a dawa shi haka daga baya a kalshe ko a kalshe shi a daddatsa shi a yi miya yadda ake ma dankali na ce haka saboda can suna da dankali amma ba su da doya sai da aka ce akwai wani wanda ya zama Najeriya ji a kira shi. Kaga dai an kara tsaida ne. Ya daɗe, ta aka kira wani ya zo, aka ce mene ne ya diba ya ce a doya ce. Ya masu doya ce abinci ne Najeriya ko ina ga nan da Nijar ana ce shi, doya ce. Zai to shi kenan, inda ya shaida ɗauka yin ta yi. Na daɗe, na gaji, to haka nan ne kaga wasu sun tuni duk yan uwan sun tare su ba dai suna can wani ma ya je gida ya yi wanka yana cin abinci ni kuma ina ina ina can na sarkahi wannan su bil hisab mutane na cikin hisabi wa yaquluna sai mutane su ce ya aljanna su ce ya rabbana ya Allah nahnu nuhasabu ga mu ana mamu hisabi wa haula yakulu wadancan kuma suna cin abinci wa yuqalu sai a ce innahum talama samu ai su sun dade suna cin abinci ah, sun sun dade suna azumi wa aftartum ko kuma ba ku azumi kuna cin abinci wa qamu kuma sun dade suna qiyamul laili shekara da shekaru wa nimtum ko kuma sai ku bi shimfiɗa ku ta jin daɗi kuna kwana ya za ku gama kanku da kansu a ga sun yi ku yaushe yasa kuka makara wurin hisabi su kuma suka samu suka tsallake ki ba su da kaya da yawa ko kuma kayan ku sun yawa wara babul arifina fi manamihi sashen masana malamai yayi mafarki a cikin kwanan shi ka annahu udkhila aljanna kamar dai gaya nan an saye cikin aljanna wa sami'a qailan yaqulu lahu sai ji wani mai magana yana mai magana hal tadhkuru annaka shin ko kana iya tuna cewa lalle kai sumta lillahi yawman qat ka taba yin azumi dan Allah tunda kake wa qala sai yace na'am yace kwarai ko qala yace fa akhadhatni sawani annifar sai kwanonin da suke wawwace a cikin aljanna yace sai suka kama ni min aljannati daga cikin aljanna kwanoni ne ga sunan sawani shine kwanoni da yawa jam'i ne na siniya siniya siniya shine kwanan da ake kasar cana yake ce mu siniya da larabci domin kasar cana da larabci sunanta sin as-sinu kai ne da faransa kake ce mata shin bature ingila kuma ya ce mata china yawwa amma shi balarabe yana ce mata as-sin as-sin utlub al-ilma walau bis-sin akwai hadisi da'ifi manzo Allah ya ce ku je ku nemo ilimi ko da kasar sin ne za ku tafiya ana ko da china ne ko mun nisan wurin ku tai amma hadisi ne mai rauni Allah ya samu dace wa man taraka fi dunya lillahi ta'aman wa sharaban duk wanda ya bar abinci da abin sha a duniya dan Allah subhanahu wataala muddatan yasira dan lokaci dan kadan kamar nazimi lokaci azumi kadan ne awwadahu Allah an Allah zai musanya mashi daga wannan abincin da ya bari da abin shan da ya bari ta'aman wa sharaban abinci da abin shan da layan fadu baya karewa abincin aljanna da abin shan aljanna ba su karewa kullum akwai su ukuluwa da'imun Allah ya ce abincin aljanna kullum yana nan wa zilluwa inuwa aljanna ba kullum tana nan wa zillin zalil suna cikin mi inuwa wadda take lulluɓaɓɓiya la yarawna fiya shamsan wala zamharira raka abincin aljanna kullum yana nan zai karewa Allah ya ce inna zala rizquna ma lahu min nafad Allah ya ce arzikin mu ne ga yanan na aljanna bai karewa wa azwajan kuma Allah ta'ala zai musanya ma mutum da matan da la tamutna abadan su ma ba za su mutu ba har abada mata aljanna ba su mutuwa ba su tsufa wannan kadai ya ishi matan aljanna ni'ima ce ba su mutuwa ba su tsuwa ko ba haka ba ba su mutuwa batun duniya kuma da yadda kake da ita wata rana sai ta mutu ko kana nan ko ba kanan sai ta mutu da rana sai kun rabu in ta bata mutu ba kai ka mutu wa aljanna ba maganin mutuwa ba a mutuwa cikin aljanna khalidina fiha ne abada ana ci gaba da shagali ne cikin aljanna har abada mace aljanna ba ta gajiya da mijinta mijin aljanna ba ya gajiya da matashi ta aljanna ba ya kosawa da ita ba cewa ta tsufa domin ba ta tsufa ba ta canzawa yadda ya gane ta ranar farko ta shiga shi aljanna to tana nan yadda take ko bayan shekara miliyan ne tana nan daram dakam lahiya lau Allah ya ce la yadukuna fiha al-mauta illa al-mautatul ula a cikin aljanna bayan Allah ya ce Allah ya ga masu da mata masu tsananin kyau sai Allah ya ce ba a mutuwa cikin ta mutuwa farko dai da aka yi duniya shikenan ta kare amma a aljanna ba a mutuwa wa waqahum azabal jahim kuma Allah ta'ala ya kare masa azabal jahim saboda haka duk wanda ya bar cin abinci ya bar shan abin sha ya kaurace ma iyalin shi a lokacin da Allah ya ce ya nisance su to Allah ta'ala zai musanya mashi da matan da ba su mutuwa har abada Allah ka samu dace sharu ramadan watan ramadan fihi yuzawwaju sa'imuna a cikin shi ne ake ma masu azumi aure a ciki a aura musu suwa mata aljanna bilari ya zo a cikin hadisi innal jannata lalle aljanna la tuzakhrafu can baya mun karanto lalle aljanna ana yi mata ado shine la tuzakhrafu ana son ya mata zukhruf kayan ado gwalagwalai da diamond da kayan kyale-kyale masu haske da ana lillika su kana ga yadda ake yi in ana biki irin na mutanen duniya ko yadda ake kawata wurin biki da waɗansu zannuwa da waɗansu hitulu suna wani wal wal wal wal wal kala kala to aljanna ta fi wannan lalle aljanna ana yi mata ado wato bakharu sa'annan kuma aljanna ana sanya mata turaren hayaki turaren wuta ana turare ta da turaren wuta turaren wuta ma na duniya kake jin shi mai kyau ne ubare na lahira annan nan musamman ne min alhauli ila alhauli daga shekara zuwa shekara ma'ana daga ramadan zuwa ramadan li qudumi shari ramadan saboda isowa watan ramadan ake yi mata kulliya ai mata ado wa taqulu alhuru sai maccan ko matan aljanna sai su ce ya rabbi ya allah ij'al lana fi hadha shahri ka sanya mana a cikin wannan watan min ibadika azwajan mazaje daga cikin bayinka mana Allah ka ba mu mazan aure a cikin wannan wata mai albarka taqarru a'yununa lahum wanda in mun kalle su in mun same su za mu yi farin ciki da jin daɗi da su wa taqarru a'yunuhum lana su ma in sun gan mu za su samu farin ciki da kwanciyar hankali da mu Bashe sa Allah ta'ala ya yabi ibadar Rahman ba ya ce wallazina ya ƙununa rabbana ablana min azwajina wa zurriyatina ƙurrata a'yun ka ba mu ɗiya wanda in mun kalle suka kalle mu kowa zai ji daɗi ka ba mu mata wanda in mun kalle suka kalle mu kowa zai ji daɗi ta manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin mace ita ce wadda da yanka kalle ta sai ka ji daɗi mace ce mai tsafta mace ce ƴar kwalisa mace ce wadda ta iya ado ta iya ɗauke hankalin miji ta ci ado in ta ci ado za ka taya kasuwa sai ka ce bari ka ɗan zanna kaga wani filim ana yi bari ka ɗan yi kallo ta kuma ita ta burge ka ta abin da za ta yi ta hana ka hita ta sani. Kukaji, waɗannan su ne mata manzo Allah ya ce mafi alherin mace ita ce wadda in ka kalle ta tana faranta maka rai. Saboda tana tana da tsafta, tana da kula. Allah ya ƙara mana irin wannan matan. Duk matan mu haka suke, Allah ya ƙara mana irin su. ba zan bata matan mu ba akwai hadisi akhar a cikin wani hadisi na daban innal hura lalle mata aljanna tunadi suna ta kira bishari ramadan a cikin watan ramadan hal min khatibin shin ko akwai mai nema aure ila Allah ya zuwa ga Allah ya nema auren mu fa yuzawwijahu sai Allah ta'ala ya bashi auren mu muhurul huril ain sadakin matan aljanna duk wanda yake so ya biya to tulu tahajjud tsawon kiyamul laili ne kai kiyamul laili mai tsawo ba rana ɗaya ba rayuwarka mai tsawo kana ta yi kullum to ka biya sadaki wanda yake so ya samu horil in da ya biya ni sadakin su shine da ulul tahajjud Mm, kama a duniya ne akwai musulunci ya yarda manzala sallallahu alaihi wasallam ya aurar da sahabin da mace ta zo ta ce tana son manzala manzala ya ce baya da bukatar ta ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ka bukata ni ina so manzala ya ce kana da abin da za ka biyan ta ya ce a'a ka samo zobe na ƙarhi wannan mai arha wanda kowa ma yana iya saye sa ka kawo sai ya zama sadaki ya ce ba ya da ka je ka diba gidanka ko wani abu ne ya ce komi ba ya da kuma yana son aure to da shi wurin manzo Allah babu babu ba ba wurin manzo Allah ba a cewa babu yadda za a yi sai an yadda za a yi Zala ya ce ka je ko wani agale minka ne ko wata tsohon shi ya ka kawo ta abin da ka ce ya ce manzo Allah komi babu ni kaɗai ne abin da ke gare ni wannan zanen nau shi ne shi hida ta kuma shi ne malullubi na manzo Allah ya ce to in ka ba ta kai sintir za ka zama manzo Allah ya ce babu babu ya ce a komi ba da manzo Allah ya ce to ni kai yana alqur'ani ya ce ya suratul baqara da ali imran manzo Allah ya ce to shikenan an auren maka ita akan suratul baqara da surorin da ka haddace ka je ka haddatar da ita don haka nan ne ana yi muna ganewa ko yawwa an ce wani mutum shi ba ya ba a auren 'ya'yan shi sai mahaddata da ka zo wurin da ya shi kana sa aure ka turo mutane shikenan sai ce to ya ji sai kai da kanka ka zo yawa sai ce ma mi kaya na qur'ani in ka iya ka karanta shi kenan sai ce turo mutanen su sake dawowa ai magana kawai ba ni son komi tunda ya iya karatu na aura mu shaita a wata rana ya kira wani yawancin da aka kira sai ya ce to ba ya zuwa saboda ya san gidan shi bai iya komi ba ya kira abokan shi guda biyu sun iya su makaranta ne ya ce su zo su raka shi malam ya ce yana kira saboda ya ce yana son da shi suka rike shi malam sai ya fara da su ya ce to kai ni kaya na qur'ani ya ce ni sunanka ya ce sunan ibrahim ya ce to karanto surata ibrahim ya karanto surata ibrahim ya kammala ta ya iya ɗayan aka ce kai mu sunanka ya ce no suratu no da abokan ne shi ma ya karance ta kaf ya iya aka ce to kai ango ba mu sunanka yake sunan ya nasiru yana ya zaja nasrullah ita iya kaje ko shi kenan وهو حاصل وبشيا تبت في شهر رمضان أسلوة رمضان أكثر من غيره في يد ونيش والله تعالى أعلم أبنى مكفر إليه الله كما ملادا يذكركم الله كأي من الله كسام جارا
mutanen da za su ci riba domin duniya da ke mai kuɗi masaraki da talaka.
yaya Ya yaya mutanen ga uku mutanen ga uku za su ci riba zaman duniya mai kuɗi basarake da talaka ta tambaya ba ta da wani ma'ana ta kawai
ya ce malam mutum menene hukuncin da mutum na zai yana da azumi sai ya ɗanɗana ruwa na buɗe baki don ya ji suk- suk- sukari ya yi koko gishiri
a yana tambaya me hukuncin mutumin da ana azumi sai ya dandana jiko da yake yi ko mace tana miya da dandana ta ji zaƙin miyarta me hukunci ba ya da kyau amma dai bai karya azumi saboda ba shiga cikin ciki ba ga baki ya tsaya kawai haka wasu malamai sun ce ana yi wasu kuma sun ce makaruni ne na'am
yace malam me hukuncin mutumin da yana da mata sai da ya tashi sai rubuta mata saki guda amma bai bata ba ya ba ta kai wata sai wata biyar ya ce ya ne in yana so ya maido ta
mutum ne ya rubuta mata ya takarda amma bai bata ba wai sai da aka yi wata biyar kuma yawan wani wata biyar kuma ya ce ya za ya maido da matan shi ba ya sake ta ba kenan inda an yi wata biyar kenan sai an sake sabon ɗauran in yana so ya maido ta sai da sabon ɗauran aure wadda ta riga ta kare inda na'am
yace mana yace yana so ya yi azumi irin na annabi dawuda yace yana ya fara da gobe
ana yin yace yana so ya azumi irin na annabi dawuda alaihi salam ko yana ya fara da gobe yace yana nufin gobe asabar
a gobe ba ba azumi rana asabar sai na farilla ko kuma ya dace da kana azumi yau irin na annabi dawuda nan yau kai gobe ka aishe kenan in ya faɗo asabar sai kai amma haka kawai ka ɗauki rana asabar ka fara azumi wanda ba na dole ba ko bai dace da wata ibada da kake ta faɗo nan ba ba annabi ya hana kuma in ka fara ya kamata ka tsaya in wannan wata ya kai goma sha biyar ka tsaya zala ya ce idan watan shaba ne ya rabi kwakwai azumi sai wanda ya kasance yana yin azumi dama al'ada shi ce dama azumi yake kowane wata azumi yake yi to shi sai ci gaba da abin shi saboda dama shi ya saba shi dama tsawon shekara azumi yake shi ba a tsaida shi sai ya ga dama ya tsaida kanshi amma bako bako wanda ba dan gari ba yawa ya shigo cikin abin dan shige ne to in ya fara da an kai sha biyar ya tsaya na'am
alhamdulillah Allah Allah ya ce mutum ne ke yana wasu wasi dangane da addininsa sai ya ji kama kamar shi ba musulmi ba ne ba jama cika ya ce mutum ne yake wasu wasi game da addinin shi wani lokaci sai ya ji shi kamar ma ba musulmi ba kawai sai ya ji wani tunani ya zo mai shi ba ma musulmi ba ne wannan rudu ne na shaidan yaudara ce ta shaidan kawai ba ya da wani abu yadda mutum daga addini kana nan musulminka kuma da lokacin da ka samu kanka cikin wannan to ka yawaita a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai ta yi domin shaidan ne yake so ya sa ka bude baki ma kai ridda ka shaidan ne yake tare da kai yake ingiza ka sai kai kokarin korar shi wani neman tsarin Allah subhanahu wataala daga sharri shi ba za a kira sallah ba
wannan yake nuna hukuncin mutum wanda ya sa gidan shi a kira ƙur'ani cikin neman kariya
me ya hukuncin mutumin da zai tsawai a kewaye Qur'ani gidan shi don neman kariya.
me ya hukuncin mutumin da ya sa karanta aka kewaye alkur'ani ga gidan shi don don tsari Don tsari.
babu laifi karanta ma alkur'ani domin Allah ya tsare ma gida babu laifi in dai karatun qur'ani ne za a zanza ba tare da wasu shaddabar ba qur'ani ne kawai zanza za a karanta saboda Allah ya tsare ba shi wani kewayawa ya ce Kewayawa.
kewayawa ya yi shi ne karatun qur'anin dai a to shi ke misali a yi ta kewayen gida ana karanta ƙur'ani ba inda ba wasu abubuwa ake yi ba wurin kewayen a dai a yi ta kewayen gida ana karatun ƙur'ani ba ba ne na'am ok wannan ce mutum ne ya zo tar da taron mutane musulmi da ba- da wanda ba musulmi ba in ya zo sallama guda da shi ko koye ma musulmi sallama ya je saura ya ba su hannu
sallama za a yi musu idan mutum ya suke gungu na mutane akwai musulmi akwai wanda ba musulmi a ciki ba sallama za a yi saboda musulmi suka yi sallama na'am shi kenan in kai mai sallama ya yi saboda akwai musulmi a cikinsu wanda ba musulmi ba musulunci ya ce ka a fara mai da sallama amma in shi yi to ana iya amsa Allah ya samu dace da ka biya mana bukatun mu da alkhairi Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka raba mu da zaman banza Amin.
raba mu da zaman kashe wando Amin.
Allah ka kara mana haɗin kai Amin.
ka kara mana son junanmu Amin.
da tausaya mu junanmu Amin.
da taimaka mu junanmu Amin.
marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu Amin.
marigayen mu Allah ka ji kansu da rahma da gafara Amin.
Allah ka sa sun huta Amin.
Allah ka hada mu da su gidan aljanna Amin.
Allah ka samu kari da duniya lafiya Amin.
Allah ka kawo mana saukin rayuwa gaba daya Amin.
Allah ka tsare mana kasashen mu ka ba su lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiya Amin.
Allah ka shirya mana yan ta'addan mu da yan bindigan mu Amin.
Allah ka kare mana jami'an tsaron mu da yadda suke Amin.
Allah ka kare mana shugabannin mu Amin.
ka kara musu gaskiya da riƙon amana Amin.
da adalci ga talakawansu Amin.
Allah mu ma ka kara mana kaunarsu da son su da Amin.
fatan alkhairi a gare su kai musu kyakkyawan addu'a Amin.
wadda za ta gyara su ba wadda za ta sa su lalace ba Amin.
Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana Allah ka samu kare da duniya lahiya Amin.
Allah ka yafe mana zunuban mu gaba da ya Allah matasan mu Allah ka shirya su ya Allah Amin.
ƴaƴan mu maza da mata Allah ka shirya mana su ya Allah Amin.
Allah ka kare mana su daga lalacewa ya Allah Amin.
Allah ka ba su horo na kwarai ya Allah Amin.
horon da ake ba su Allah ka sa su rike shi ya Allah Amin.
Allah ka sa ya amfani su ya amfani iyayen su ya amfani al'umma su da addinin su ya Allah Amin.
Allah ka kare su daga sharrukan shaidanu ya Allah Amin.
na mutane da aljannu ya Allah Amin.
ka kare su daga makirce makircen makircin aljannu da mutane ya Allah da kaidi gaba ɗaya da a shaidanin mutane da aljannu suke ya Allah Allah ka kare su ya Allah Amin.
Allah ka kare su da mu da su gaba da ya Allah Amin.
abin da babu ya na alkhairi Allah ka iya mana shi ya Allah Amin.
wanda muke yawa kuma Allah ka tabbatar da mu akan shi ya Allah kuma Allah ka kara mana kwarin gwiwa akan shi ya Allah Allah ka yayi mana duk matsalolin mu gaba daya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Amin.
Allah ka hidda mu daga halin kakanika da muke ciki ya Allah ka Amin.
kawo mana karshen shi ya Allah Amin.
Allah muna cikin mawuyacin hali ya Allah Allah ka fi mu sani ya Allah Amin.
domin kare ka jarrabe mu da shi ya Allah Amin.
Allah muna roƙonka ya Allah Allah ba mu da wani Allah wanda ba kai ba ya Allah Amin.
Allah ka fitar da mu daga gare shi ya Allah Amin.
ka mana karshen shi ya Allah Amin.
Allah ka musanya mana da kyakkyawan yanayi ya Allah Amin.
Allah ka kawo mana lokaci mai alkhairi ya Allah Amin.
wanda za mu ƙara imani a cikin shi ya Allah Amin.
wanda addinin mu za ya ƙara ƙarfi a cikin shi ya Allah Amin.
wanda za mu samun harkoki na arziki na duniya masu albarka Amin.
Allah ka ji roƙon mu ya Allah Amin.
Allah ka kawo mana ƙarshen wahala gaba ɗaya ya Allah Amin.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد آمين.
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
وبارك على محمد وعلى ال محمد Amin.
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Amin.
wani bawa Allah da yake barin addu'a akan wata bukata tashi Allah subhanahu wataala ya biya mashi Amin.
Allah ka biya mana duk bukatun mu gaba daya Amin.
waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya su Amin.
ka saka musu da alkhairi Amin.
Allah ka sa kyakkyawan halin da suke nuna mana Allah ka sa cikin kyakkyawan ayyukan su ya Allah Amin.
ka sa cikin su kyalin kyawawan ayyukan su ya Allah Amin.
Allah ka saka musu da gidan aljanna Amin.
Allah ka saka mana gaba ɗaya da gidan aljanna Amin.
Allah ka kare mu daga jahannama Amin.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد آمين.
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين